بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزاك من درن الصبر درن بيرغوة جمال الآخرة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da bakwai ga watan daya shekara ta 2022 wannan kuma in Allah da shi ne kasar na goma daidai cikin jerin giyan karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafi na riyadus salihina na imamun nawawi Allah ji kanshi da rahama taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azata mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jinmu da sauraronmu daga nan cibiyarmu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke namba 4 madarka cirwar gaskiya le auzaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da mala albani gina don cimma manufofin da awarsa muna roƙon allah idan nufi ya shige mana gaba idan ba manta ba wancan mako da ya gabata domin magon da ya wuce ba mu sami katu ba saboda tafiya da muka yi a wancan mako din mun kware akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi da wani sahabi ya tambaye shi cewa manzon Allah me kake gani mutumin da yaje yaki saboda shi gwarzo ne yana so a gane yana da karfi da wanda yaje yaki saboda ya kare kabilarsa ko garinsu da wanda ya yaki waɗannan duka mayakan waye fi sabilillah annabi ce dukan su ba fi sabilillah bane wanda yi dan Allah shine kadai wanda ke fi sabilillah to muna cikin karatun sharhin da malam muhammad ibn salil otemin yake yi inda ya kawo mana cewa shi yaƙi na musulunci wanda ya dan kalmar allah kaɗai ne take allah ke amsa otemin sai ce mana amma irin abin da surukutan da ake yaɗawa cewa wai larabawa su haɗa kai su yaƙi saboda su larabawa ne yuqatiluna lil hamiya yace wannan suna yaki ne dan hamiya yace wannan ba yaki ne na musulunci ba yaki ne irin na jahiliya wanda ba ruwan Allah da manzansa da irin wannan yaki din usaybin yace lalle ilallan ai kokari a gyara wannan tunani yace dan haka duk wannan kiranye da ake na a zuwa ai yaki saboda kabilan larabawa shekara da shekaru har yau bai tsina na komai ba bai kawo laraba canjin komai ba madadin haka ma yahudawa sai ƙara mamaya suke da ƙara ƙarfi a yankin musulmai ɗin allah shi kyauta to abu na gaba sai malam musulmi ke cewa wallahajatu saniya yare na biyu da ake yawan nanata ko magana ta biyu da ake nanatawa a irin wannan sai ce qaumun yuqatiluna alwatan akwai wasu jama'a suna yaƙi saboda ƙasarsu saboda garinsu saboda ƙasarsu nashin abin nan sai ce wa nahnu idza qatalna min ajalil wadani wasu bai ce mu musulmi idan muka yi yaƙi saboda kawai ƙasan mu mu ƴan Najeriya ne muka yi idan Najeriya ko ƴan Burkina ne ko saboda ko ƴan Burkina Faso ne ko ƴan Misir saboda ku Misir kuna so ku kare ƙasan Misir kawai manufa kenan sai ce lam yakun hunaka farqun bayna qitalina wa bayna qitalil kafiri an wadanihi kenan ba bambanci tsakanin yaƙi mu musulmi da yaƙin kafirin da ke yaƙi don kare ƙasarsa hattal kafir yuqatilu an waɗanihi wa yudafi an waɗanihi kafiri mana yaƙi don ya kare ƙasar shi ya kare mahaifarsa to amma shi musulmi na da bambanci sai malam ce wallazi yuqatilu min ajli difa'i an watan mutumin da yake yaƙi saboda kawai ya kare mahaifarsa fakat kadai yace laysa bi shahidin wannan da zai mutu ba za a ce yayi shahada ba mutumin da ya shiga yaƙi ya je an yaƙi saboda mene kawai na kare ƙasa idan ya mutu za a ce yayi shahada bai yi shahada ba in ya zama da ita ce manufarsa kawai an fahimci wannan abin sai dai mu a yanzu a kaman kasashen da muke irin wannan state da muke da shi shakuɗe idan mutum ya shiga aikin soja ya yi ne saboda ya kare wa musulmi ya cike masa wani gurbi shine asalin abin da ya kai sa ba ya je aikin soja don ya samu kuɗi ba ne to ana fata ya samu kyakkyawan sakamako akan wannan abin da za ka shi a kai ina fatan fahimci wannan abin amma ya je kawai don ya samu kuɗi ne ya je ne kawai don ya kare najeriya in ya mutu sai je ba Allah bayani akan mai ya mutu kawai shi sa dole a faɗakar da sojoji da kuratanmu da masu kaki manya-manya da aninai a ringa gaya masu waga abin da ya kai su kun ga mu musulmi ne yake sakacin da wannan abu amma su arna ana suna tara inasu inasu a cococi suna gaya masu ga manufar da ya sa kamata shiga cikin aikin waje kaza da a waje ke waje kaza Allah dai samu dace walakin alwajibu alaina wa nahnu muslimuna fi baladil islami usaimi kan kuma ta dan saudiya ne yana magana akan saudiya yace sai dai mu wajibin da ke kanmu mu musulmai a cikin garinmu na musulunci walillahi alhamd yace godiya ga Allah take wa nas'alullah an yuthabbitana ala dalika usaimi ce muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci din alwajibu an nuqatila min ajalil islami fi biladina yace wajibu shine mu yaƙi saboda musuluncin da ke garinmu ba wai dan garin ba saboda ya zama gari ne musulunci in za ku tuna a hudu ba da zina faɗa ƙasar saudiya ita ce ƙasa ƙwara ɗaya tilo da ta ɗauki ragama aƙida salafiya manhaji salafi a matsayin aƙida ƙasa wato kansushin na ƙasa tsarin musulunci zalla za a bi da kuma aƙida ingantacciya ita kuma ke yaɗawa tana karewa ina fatan don haka ƙasar saudiya tamaman tana da bambanci da sauran irin kasashenmu na Najeriya, Nijar, Burkina Faso, Senegal wane suna bambanci da wannan abu. Saboda Saudiya ƙasa ce ta musulunci ko musulunci shine suke tutiya da shi, shine constitution ba su da constitution ba Qur'ani da sunnan manzon Allah ba, sannan ba su da wani addini ba Qur'ani da sunnan manzon Allah ba. To sai muke cewa to mu a ƙasar su yace za mu yaƙi ne saboda musuluncin da ke wannan ƙasa din. والواجب أن نقاتل بلادنا وانتبه للفرق مالك ka fadaka da bambancin da ke tsakanin yakin guda biyu nuqatil bin ajli islami fi biladina muna yaki saboda koko zamu yaki saboda musuncin da ke garin mu fa nahmil islam alladhi fi biladina mu kare musuncin da ke kasan mu kun fahimta ko sai ce wa nahmil islama mu kare musulunci law kunna fi aqsa sharq aw ko da muna ƙarshen duniya ne ko kuma mafaɗa ƙarshen duniya ta gabas ko ta yamma laukar bilad na fi a ƙasar shar awul gar da gar kuma za su kasance can ƙarshen duniya ƙatal na lil islami walaisa li waɗanda faƙat za mu yaƙi saboda addinin musulunci ba wai saboda ƙasarmu ba kaɗai ina fatan fahimta yau da za mu ji cewa wani abu zai fada a ƙasar saudiya idan muna da iko za mu je mu yaƙi saboda mu kare ƙasar saudiya daga wani ya ci ta da yaƙi saboda mene ba don ƙasar saudiya ba saboda musuluncin da ke ƙasar saudiya saboda addin da ke wajen ina fata an fahimci wannan abin fa yajibu an tusahhaha hadhihi lahaja da haka ya zama wajibi a inganta wannan yare da ake faɗa fayuqalu sai a ce na hannu nuqatilu min ajalil islami fi waɗanina muna yaƙi ne saboda musuncin da ke ƙasarmu aw min ajalin waɗanina li'annahu islamin ko ce muna yaƙi saboda saboda garinmu saboda shi gari ne musulunci nudafi an islami ladhi fihi zamu yaƙi saboda musuncin da ke cikin sa yace amma mujarradul waɗaniya kawai zallan cewa wai dan gari kawai mahaifa ce yace fa innaha niyyatun badilatun ya ce wannan yaƙi niyya ce wata ɓanna la tufidul insani shi'an ba ta fa'idar ɗan adam da komai wala farqa bainal insani alladhi yaqulu innahu muslim wal insani alladhi yaqulu innahu kafir a wannan babu mace tsakanin musulmin da yake cewa shi musulmi ne da mutumin da yake cewa shi kafiri ne idza kana alqitalu min ajal wadani li'annahu wadan idan ya zama ana ki saboda ƙasa saboda gari ne kawai shine ƙasan ina fatan fahimta sai cewa amma ma yuzkaru min anna hubbul wadani min al-iman yace amma hadisin da ake yadawa cewa wai annabi ya ce hubbul wadani min al-iman san ƙasa yana daga cikin imani wannan yafi kama da aqidar turawa wa anna zalika hadisun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa wai wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mai ce kadhibun ƙarya ne wannan ba hadisin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimta Allah samu dace sai ce hubbul wadani in kana li annahu wadani islamiyyun kuji san ƙasa idan ya zama saboda san ƙasan na musulunci ne fahada tuhibbuhu li annahu islamiyyun kana san shi ne saboda shine musulunci din wala farqa baina wadani kalladhi huwa masqadu ra'asika ba bambanci a nan wajen tsakanin mahaifarka da nan ka fado a cikin ta al wadanil ba'id min biladil muslimina ko wani garin da ke can wani zaune wanda ke nesa ga cikin kasashen musulmi sai ce kulluha wadanun daga cikin kasashen musulmi kulluha wadanul islami dukkansu waɗani ne mahaifa ce ta kanan ko ko mahaifa ce ta addinin musulunci ya jibo anna hamihi ya zama wajibi mu kare wannan garin ala kulli hali akan kowane hali ya jibo an alama anna niyyar sahiha hiya an nuqatila min ajli difa'i an al-islam fi baladina aw min ajli wadaniya annahu wadani islamin la mujarrad difa'i wadaniya jama'a ina fata kun fahimci wannan abu in kun gane wannan karatu da nake muku wannan magana da usman yake yi akwai mafahim da ya kamata a gyara daga cikin sharrin da tura suke ƙwarin gina mana da coci-coci na duniya shine ƙoƙarin ɗauke musulmi daga karantarwa addinin musulunci a cusa masu wasu tunani wanda suna warware addinin musuluncin amma su tunanin suna kama da abu mai kyau akwai wannan dabarar da ake in kun faci magan da mala ne to zan gini a kansu kwanakin baya watannin baya can akwai wani taro da aka yi abuja aka tara malamai su disina malam ibrahim disina suka suka tattaro irin su profesa masu sarkwato da su dr jalo jalingu da wasu malamai wai an yi taron wani semina ne taro na musamman wai don karantar da mutane kishin ƙasa an yi wannan abin saboda mene karantar da mutane kishin ƙasa cewa mutane su ne masu kishin ƙasa ina fatan fahimta in zama mai kishin najeriya kai ma ka zama mai kishin najeriya wani zama mai kishin najeriya ina fatan fahimta kuma abin ya fara salsala yana zuwa ko wani abu kira ce mai aishi ya je wani taro an bayani kan kishin ƙasa bai ma san mahimmancin kishin ƙasa irin haka ba wannan abin to shine abin da usaimin ke fada kishin ƙasa a matsayin mene a matsayin mene ina fatan fahimta a matsayin yanzu yanzu wannan kishin ƙasa in kare ƙasa ta to ai wannan shine sun ke ce da arnai da musulmi waje ɗaya za ka wannan abu in dai magana kishin ƙasa ne ba wata falala a cikin shi ba wata falala da ta zuwa cikin addini cewa wai wanda ya kishin ƙasa ga larin da ya samu ga kuma alherin da ke cikin wannan abin abin da muka sani shine abin da malam usaimin ya faɗa wanda ya man qatala ta kullu kalimatin lahi wa fi sabilillah wanda ya yaki ya kishi ya dage saboda kalmar Allah ta daukaka to wannan shine kishin Allah shine abin da ya don Allah madaukakin sarki kuma ba soyayya ƙasa aka ce ba to mu dai soyayya tana da limit a cikin abin nan annabi ce za ka ta'amal imani man ahabba fillahi wa abgada fillahi wa radiya fillahi duk wanda ya dandana imani wato wanda ya kaunata ya so mutum ko ya so wani aiki ko ya so wata ƙasa saboda Allah ya dandana imani wanda ya yarda ya amince saboda Allah ya dandana imani amma kai wani abu saboda washi waɗane na wajen to wannan bai shigo cikin wannan hadisi na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sannan kuma na ga muku makirci ne aka shirya a kasashe don haka abinda wannan abin ke hukuntarwa shine yanzu ni in dan Najeriya ne sai zama na kishin Najeriya kawai idan aka zo wani abin shafi kasar da ba ta Najeriya ba ko da ƙasa ta musulmi ce wannan ba ƙasa ta bace sai ce Allah sarki su kaza kaza can ta jiwo masu da kuma za a kama wani abu tsakanin ƙasa ta da waccan ƙasar da ke musulunci take dan baka shi da ni ko wani abu da ya shafe su na addini sai zama ni ƙasa ta nake so ba waccan ƙasar da ke musulunci din ba ina fatan fanci wani abu to wannan ga cin sharri da ƙulla musulmi shi ko musulmi in ba an ci ga ɗabi'a shi ba a yau in yi jona abu ya faru a ƙasar da suke da musulunci misali afghanistan da allah ya ba su gwamnatin musulunci duk musulmi na jin daɗi yana fatan ci gabansu da ɗorewar addinin musuluncinsu da ɗorewar ƙasarsu ta haɓaka saboda mene li'annahu biladun islamiyyun to muna son wannan ƙasa saboda mene baladi ne na musulunci ina fatan fahimta yau saudiya mun ci an gayo ta mata addu'a ɗaga hudu ba allah kare su da shar da ke tunkaro su don yana tunkaro musulmi ne gaba ɗaya muna son saudiya ne saboda biladun islamiyyun salafiyyun muna son saboda haka amma najeriya kuma wannan ai ba sai an ga maka kaso ko ka kaso ba ina fatan fahimta in har za a bayani so to za a bane kaso ta in sun so allah idan najeriya ba ta so allah ba za ka so ta ba idan ta so allah sai ka so ta in ba ta so allah ba ka so ta ba bayan da aka ce sai ka so ta ko da ba ta so allah maɗaukakin sarki ba ina fatan fanci wannan abin wannan shar da ake gulla mutane muna fatan an fanci wannan ba haka ne mun bayani kan kaumiya da ake nuna mutane ai ku yarbawa daban wannan hausawa daban wannan yana gaci sharri da ake nuna mutane a duniya a yanzu ba kwa ganin sare sarin abin da ake an haɗa yanzu an raba baffin latin da bahaushe mutane da aka san su baka bambancewa cewa hausa fulani haka ake cewa ma ba a cewa fulani a shiru ba a cewa hausa a shiru sai da ce mene hausa fulani saboda cakudewar saboda zamantakewa garin ga gidan bahaushe ga gidan bafalata ne ga gidan babarbare hausa ga haka ake zama haɓa babbar ya shiga cin lissafin ma ko da ba a sa shi ba haka ne ko a gidajen mun cakuɗe a jini ba nan ma da an cakuɗe wannan baban shi bafi latana a wannan baban shi bafi latani wannan kakan shi na uku ne kaza da kaza duk an cakuɗe amma ku duba yanzu aka zo aka sa wani wani wani ratsi aka raba mutanen guda biyu yanzu ba haushe bafi latani akwai anguwar da ba zai shiga ba in ya shiga yana ɗarɗarre sakamakon abin da aka ƙulla mana na shari muna zama muna bacci haka za ka je ka shiga wani abuwa ɗin shi ma ba wasu akwai inda yake gani zai shiga ya shiga haɗari duk muna zaune a najeriya aka zo aka ƙulla wani abin aka ɗauki aka raba fulani da shanunsu na taɓa ba ku wannan sinariyo na wani abun a wani kasa ba zan iya tunawa ba na gaya muku har yadda aka aka koya wa fulani ɗaukar makami bokola ne zai zo ba fulani da sandan shi na kiwo in ta ci in ta ci masarar bahaushe ko manomi a ji aka yi shi ɗan sanda sai sai da saniya da ƙira da hakimi da ɗan sanda duk su cuce shi jikin shi na ɓari sai aka kawo bokola da bindiga ƙwara ɗaya sai ya cinye gona gaba ɗaya ko ba abin zai faru shi kuma ce ɗazi ya ci sadai shi ƙwara biyu ta ci masara an je an kama shi kullum ba abin psychologically da aka ba abin fata aka rama to bindiga na fa'ita ce mafita za ka suka faɗa ɗaukar sayan bindigogi su ma su ƙwaci kansu aka irin wani abubuwa ɗin ke faruwa dogon tarihi na gaya muku wani abubuwa ɗin yau ga shi an zo sai aka zo na biyu tun da an kuma masa ɗaukar bindiga sai aka fara an kurkun da za ku tantarin abin da ya faru kidnapping matsalar farko da aka ba shi ne sace shanunsu kwashe shanu ka rasa inda ake kai shanun nan a ce saniya 200 an sace a daidai daya saniya 50 an kwashe a daidai daya hannun hanwa an bi mu an sace shanu nan kokofai na sata shanu te kamar hauka ana tarba su da shanunsu an bar mutum ba saniya abin da sani kenan kakan shi abin da yake nan kakan shi kakan shi abin da su arzikin su kenan an kwace kuma an zo an baka burga ce aga wannan kawai in ka kawo mutum miliyan biyar za ta fito kawai shi kenan kaga mutumin da aka sani mai kima shine ba fulatani mana akan sai gashi ya koma mutum ne wanda yake abin tsoro aka mai da shi kaskantacce mutumin da aka sani da hazaka ta ilimi da kwazo an mai da shi barawo muna zaune muna ji muna gani a kasanmu an raba kai kuma yanzu ga wannan kwamata da aka hada ga kuma wannan magana da shi kun gwamnan shema yake faɗa gwamnan zamfara gwamnan katsina ba shema ba kai masani yana cewa kowa ya ɗauki makami to kuma abin da ke faruwa fa yanzu za a raba ne fa kenan bahaushe na da bindiga ba fulani na bindiga me next abin zai faru yanzu ba magana kidnapping ne zai kuma zai koma faɗan tairo ma'ana faɗan ƙabila da ƙabila yanzu an haɗa bahaushe da fulani faɗa kenan kuma da wani abubuwa da jama'a wannan ƙaumiya ba shi a cikin addinin musulunci mu dukkan musulmi al'umma guda ɗaya ne da bahaushen mu da babbare da bafulatani da bakatafe da inyamuri da bayarbe duk al'umma guda ɗaya ne wannan shine wajibin da ya kamata a kanta da al'umma mu musulmi ne sai zama muna da ƙarfi a matsayin al'umma gaba ɗaya amma in muka ware dukkan wani a lalata shi ba yanzu bai rabe yana jin wannan matsalar take nafi bata shafe shi bata bahaushe ce da ba balata ne ce to bai san kuma tan za bullo mai ba yana nan shi ma za bullo mishi shi ba ina fatan fahimta don haka kun ga tsarin musulunci shine wallahi tsari na zama lafiya mu zama al'umma guda ɗaya gaba ɗaya mu yi aiki da manufa guda ɗaya shi ne don Allah maɗaukacin sarki yawan na fata an fahimci wannan abin Allah samu da jira kuma ba ma tare da masu da'awar nationality nationality ake cewa ko menene eh nationalist ko we are not nationalist i'm not nationalist i will not be a, be a nationalist ba zama nationalist har abada ba ina nan ne al-muslim wasu akunu muslim ila an amuta insha Allah ni musulmi ne zan gwada musulunci kuma zan kada musulunci mutu akan musulunci amma ba zan mutu akan kishin ƙasa ko kuma menene kuma ɗan ƙa ya rage ina zan mutu a ina zan rayu wannan duk ɗaya ne in dai musulunci na tare ne a najeriya ne a kwatana ne a burkina faso ne ni dai ina nan a matsayin musulmi kuma wannan shi ne wajibi ta zama musulmi a duk inda yake kuma abin da ya practicing kenan a cikin rayuwarsa kuma ina fata allah sa kun gane abin nake hint nake hari ko to Allah ya taimake mu kana da magana bici a kana da magana buska ka tauna kana da magana ta kadari eh za a karanta faɗin tambayi ta ka
yanzu dai kamar akwai wasu ƙasashe waɗanda muke ganin suna da addini amma kuma daga baya a kurkushi na'am
sai kuma suka dawo kuma suka suka ɗan farfaɗo da addini mm to amma su suna nuna kishin ƙasa Mm.
amma normally eh, kamar irin can wurin su Nigeria da suka tumanta nan dai wurin Afghanistan na'am akwai wurin da kai kaga ɗaya da musulmai ne haka na'am idan aka yi rikici sai ya zamana eh, an karkashe musulman sai ya zamana wasu sun yi kiristoci to yanzu abin da suke cewa eh, wai suna faɗa ne akan a zo a gina shari'ar musulunci kamar yadda abin to yanzu me za ka ce dangane da wannan?
za a taimake su mana wanda suke yaƙi saboda tabbatar da shari'ar musulunci za mu taimake su da dukkan abin da Allah ya in dai tsarin da gaske addinin musulunci ake nufi za mu taimake su amma boko haram ba ba mu taimake su wani mun zuwa kai saboda ba haka ake addinin musulunci ba su abin da suke ba tsarin da suka bi kenan ba ina fatan fahimta Allah ya samu dace na dauka zaka ce a mutane za su yi aiki tukuru shi musuluncin an bi shi shi zai aikin fiye da a sa maka nationalist wannan nationalism da ake kanta muku a jami'a ya sunan kwas ɗin ma nationalism ko government ko mai ake ce da shi ne ma ɗan firamare secondary a ce da su ko mene basic eh, civic education ko mene duk abin da ke gaya wannan ba zai aiki a ƙasa ba irin yadda in akan da mutum addinin musulunci me ake bukata da nationalism mutum zai mai gaskiya to a cikin muddin musulunci ya kantar gaskiya ba ɗabi'ar da ake so a musulunci irin gaskiya kada ya zama yaudari kada ya zama ci amana a musulunci a kowannan karatun ko da wani amal ko da sarkin ƙarnan duniya za ka yi ba a daka ci amana ba a musulunci ba a daka yi ƙarya ba a game da shi kun ga a musulunci ake da wani abu a musulunci ne ake da cewa kuma in ka aka baka aiki ka tsaya kai shi tukuru ka tsaya kan shi an ce ka zo karfe shida ka zo karfe shida an ce ka zo ka tashi karfe uku karfe uku za ka tashi a musulunci ake da maganar kawo abin da zai wa mutane amfani in kai tunani ka kawo abin da amfani za a ci gaba ka wala da koda baka nan ina fatan fahimta ka kirkiro mana ta kai mara da wadda ba sai an sa wannan katon abu makamun aka aje daga can mata isa kabbar wannan ilimi ana amfana da shi za ka samu lada wannan musamman kashi don Allah maɗaukakin sa to duk a musulunci ne ake in akwai wani abu mai balu a cikin nationalism to musulunci da ya kwaci yana tare da shi ina fatan fahimta amma abin da baka bala mamaki ma in aka zo da cikin moral education da national sai ga hawo kuma da state education ake karantawa kuma ko a ciki kuma Allah shi kyauta sai in ka je service kuma sai ka ana maka darasi kuma a zina in darasi ga yadda ai zina wai an kanta da wai ana koyar da mutane nationalism ne kuma kun je kam an zo ana koya muku to yanzu kan ga zina ga yanda ki baki dauke ciki ba ga yanda kai ma za ku yi kaza da kaza gashi ka je kam ka san kazanta da ke ciki wannan dishirmi ne kawai jama'a wallahi akbar musulmi mun ce a aje a aje demokradiya a kwatanta musulunci a ga duniya da ta mawala مالك عن أبي بكرة نفع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه مالك أبو بكرة نفع بن الحارث الثقفي الله قال مسيدايشي annan nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kala yace idal taqal muslimani bi sayfayhima idan musulmi biyu suka hadu takubban su guda biyu suna yaƙar juna fal qatil wal maqtul finnar da me yaƙin wanda ya kisa wal maqtul wanda aka shi din finnar duka wuta za su shiga da wanda ya kisa da wanda aka shi duka wuta za su shiga qultu ni nufai sai nace ya rasulallah manzan Allah hadal qatil shi wannan shine ya kisa matsalar shi a fili take tunda ya kashe wani in ya shiga wata kowa san ya kisan kai to fa ma balul makatuli shi wanda aka kashe kuma me laifin sa da ya kai shi wuta qala sai ce innahu kana harisan lalle ya kasance na mai matukar kwadai ala qatl sahibi akan kashe abokinsa to me kai shi wuta kenan kisan ko menene niyyarsa ina fatan fahimta wannan mummunan niyya ta zuna a zuciyar shi mutu da ita ita ja mai shiga wuta kun ga hadarin al'amuran kenan Allah ya kyauta don haka idan mutum ya niyya mummuna idan tunanin mummuna ake faɗo maka ka tun kuɗe shi ba za a rubuta maka zunubi ba ko kuma ka shirya za ka yi sai ka tsoron Allah sai a yafe maka amma sai ka zauna da niyyar to ana rubuta maka zunubin wannan niyya din karar kun ka samu dama sai ka kwashe kudin local government sai ka kwashe kudin ma'aikatarka kana ta tuna za ka yi to za a tarbuta maka zama wannan niyya din duk da baka sata ba kana na barawo ina fatan fahimta burinka da ka samu dama ka cancanta zero din ka rubuta kai wasu gudu process na ƙarya to kana nan a barawo a rubuta maka wannan da wannan mummunan niyyar taka ina fatan kuma to wani abu yawwa Allah shi kyauta da haka mutane mu shiga cikin taitaye mu ko ba haka ba wal iyadu billah Allah ka tsare mu da cikin samun mummunar niyya mallan sai yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi yace salatul rajuli fi jama'a sallar da mutum zai a cikin jam'i shine jama'a ana shi jama'a ana shi jam' ana nufin sallah a cikin jama'a ta ziru ala salatihi fi baitihi tana nunnunkuwa akan sallar shi a gidansa shine ta ziru ai ta tazai ta tafadul tana tana karuwa fallaci tana samun falala fiye da sallar da zai a gidansa wa salati fi suqi kuma zai samu falala da nunnunkuwa ayyuka fiye da sallar zai a cikin suqi a kasuwarsa a rumfar kasuwa wannan sallar zai a jami'a faka bid'an wa 20 daraja tana karuwa da daraja ashirin da wani abu wa zalika abin da yasa haka anna ahadahum idza tawadda'a lalle ɗayan musulmai idan yi alwala fa ahsana alwudu ay kyautata alwalarsa thumma atal masjida sannan yazo masallaci la yanhazuhu illa salah ba abin da yunkurar da shi ya fito da shi daga gidansa sai sallah la yuridu illa salah ba abin da yake nufi daga tasowa daga inda yake sai sallah din daga gidansa ne daga rumfar kaso shi ne rufe ya taho masallaci daga ina ne wajen aiki ya rufe masallaci ba da abin da ya fito da shi sai sallah din annabi ce lam yakhdu khudwatan khudwatan ba wani taku guda ɗaya da zai ne khudwa taku guda ɗaya khudwa illa rufi alahu biha darajatun face sai an daga mai wata daraja da wannan taku guda ɗaya ma'ana step guda ɗaya sai an daga mai daraja wa hudda anhu biha khadi'a a kakkabe mai wani laifi daga ciki ba al khada'u ba khadi'a laifin da yi zuwan shi masallaci za a kakkaɓe duk takoda za a buge wani laifi da yi sai ce hatta da kulal masjida haka za a yi ta ta yi taku ɗaya zai samu a guda mana biyu zai samu ɗagin daraja zai same ne kuma kaɓewar laifi nasa sai ce fa'iza da kalal masjida idan ya shiga masallaci ka na fi sala to ya zama a cikin sallah kenan ma kanati salatu hiya ta habisu matukar sallah ce ta tsare shi a cikin masallaci din to yana nan a matsayin sallah ana rubuta mai sallah dan mai sallah wal malaikatu yusalluna ala ahdikum annabi ce mala'iku suna addu'a ta alkhairi akan ɗayan ku ma dama fi majlisihi alladhi sallafi matukar yana nan a majlisin sa da ya salla a ciki yaquluna mala'ikun suna cewa Allahumma arhamhu ya Allah ka ji kan wannan bawa naka Allahu akbar malakun Allah ne fa ko mu a mutane kaga wani mutumin da ake tsammanin mutumin kirki ne in yi addu'a ana sare amsa ko ba ka ba to balantana mala'iku suna cewa Allah ka ji kanwa ne Allahumma ghfir lahu Allah ka gafarta masa Allahumma tub alai Allah ka anshi tubarsa malam idfi matakar bai cutar da kowa ba a wajen malam yuhdith fihi matakar kuma bai tusa ba alaulan shi bai riga ta kare ba muttafaqun alaihi wannan hadisi ma bukhari muslim fitar da shi wa hadha lafzu muslim wani lafazin muslim ne wa qawluhu da fadin sa yake cewa yanhazuhu ma'ana la yanhazuhu ma'ana ba abin da hidda shi huwa bi fatil ya'i za a ya un fataha wal ha da ha babba wa bi zai sai ce ai yukhrijuhu wa yunhiduhu ba abin da hiddo shi daga gidansa face yin wannan sallah din sai ya samu wannan lada din jama'a kun gane alaƙa babin hadisin da babin ko ina ne za mu gano alaƙar hadisin da babin wadda wannan aniyar tashi ta fitowa to tun daga wani lokaci samu lada to kaga ya sha bamban da mutum da ya kama tafiya haka kawai saƙaƙa ba tare da wani abin nan ba sannan na nuna mana falalin zama a cikin masallaci in ka ba ka don abu za ka yi na dole-dole to ka zauna a masallaci ya fi maka falala ko don ka sami wannan gafara da falala ɗin da addu'a mala'iku ɗin nan kun fahimta za mu kanta mako mai zuwa a musulun za ka yi sabai fa saboda wannan annabi ne faɗa wani falalas to sai suka rage step ma ina fata mu fahimta haka ɗan masu ce sai muka rage taku ba mai sai kusa da kusa muke taku kuma annabi ana su ba saboda su sahabai sun yadda da samun ladan sun yadda da duk abin da annabi zo da shi ne fa da gaske suke al'amarin nan fa ba ku ji annabi bayanin falalar zakai shikenan sai ga wani ya ji ya kama dako kawai saboda ya zakka kuma da matar shi na ci da shi a gida Zainabu mata Abdullah dan Mas'udu ya ji wa'azi cewa ga sai je ya ce to yanzu magana jama'a gida ta kare ni ma barin je in dako dan samu kuɗin yin zakka ina ba ta fahimta wannan su ne salafu da muka ci zami koyi da sufa Allah shi kyaye to jama'a a na'am na'am na'am Allah to malaman guda ce su ja kaya wato kai kawai
amma sauran wallahi wallahi
to kaga wani ragacin rol da malamai ya kamata kwakwalwarsu ta ƙara budewa shine rol da ƙungiyoyin addini da malamai kamata su ringa yi ba ta wata ƙungiya ba hammu ɗan darul hadis da muke da wani program na amsan waɗannan ɗalibai mu dora su akan wani abu su ne can za su kulla kansu ne wane kai ne amir wane kai ne dukuti wane dukuti tu wane kai ne kwamiti da awa su ke ɗansu kawai ba ta da wani gadin daga cin malamai ba ko haka ake yi ina fatan fahimta idan yara suna secondary school ka taɓa wata ƙungiya ta addini musulun ta ce bari zo bari muna da mun shirya muku semina akan abu kaza ko mu je a tara mana su akan kaza to a cikin gallan da na fitar a lokacin na option coordinator duk na fitar da wannan tsare-tsaren cewa za mu ringa irin wannan abubuwa ɗin da kaza kaza mu je mu zuwa mu je dukkan makarantun da ke makaranta muna kewaye su mu je mu zuwa mai su ziyara mu kawo malaman ziyara mu kai wurare abubuwa dai da yawa da aka shirya wanda ya kamata ce ƙungiyoyin addini suna wannan in su musulmi yau zai ba su arna suna yin wannan abubuwa ɗin fa ina fatan fahimta in arna ya je ofis don ya sata dama ɗabi'a shi ce dama in ya ba mamaki amma musulmi shi ne abin yaro ɗan secondary school ya shiga makaranta ana na mai a in ka gama za ka samu kuɗi za ka yi tun daga farko ake lalata tunanin mutane to gaskiya wannan abin abin da ya kishe magana ce ka kawo mai kyau a gyara wannan mari sai muna musulmi mutanen duniya mu musulmai ne fa musulmi kuma ga yadda ke shi mai gaskiya ne sai mu jawo mutane cikin addinin musulunci amma na mamanci tsakanin ka da don duk kun barayin gwamnati yaushe sai a addinin ka gobe ka zo ka ce mai shiga addinin musulunci ya ci gaba da sata kenan inda yana sata a ce zo karo ta kenan sabuwa na fatan fahimta gaskiya ka faɗa orientation ne mutane suke bukata da karantarwa kuma sai an yi da gaske an kawo mutane wuta da aljanna kusa kusa sosai za su iya dawo la amma ba ka ba environment yana kareta wa'azi daya biyu a cikin zukatan mutane to don kaje misali yana ga wanda ya yi digiri wanda digiri amma wani bai sata ba gashi ne ya zama dan roba roba yake yawo kawai wancan ya ɗebo da kuma yana hawa jifa jifai ka ga yanzu abin kan sai kai da gaske tasiri akan na baya da suka lo ɗan dan za su yi su auna ne su ga kai wannan fa roba roba yake hawa wannan kuma jifa jifa ke hawa kuma aikin loka gama ma kawai ke wata ila ina fatan fahimta kaga da wahala mutane su iya gane gaske lamarin sai an karantar da su malam bici Allah samu dace wa alaikum salam national anthem eh shi ne ce maki to kin ga duk tura ne suka samu wannan lamarin shi ne tuwa ka iya sai ki koya sai ki ake ko wajen interview ana shi a wajen interview a ce ke mana national place ko mene ne kaza kaza sai mutum koya da wani abun ina fatan fahimta amma da a ce mu ne musulmi za mu tsara ramu ka ba bukatar wannan abun imaninka kawai ya ushe ka ga hadisin huzaifa da makaranta ɗazu a karatun mata huzaifa yake cewa na yi zamani lokacin da duk da kai mu'amala shi baka shakka musulmi dai iman shi ma zai sarrafa shi kafiri kuma gwamnan shi zai mai hukunci akan ya daidai amma zuba ma iya mu'amalar mutane saboda abubuwa sun lalace sauraka da musulmi ba musulmai ne sai mu tsara in ma da bukatar a yi shi wa national flag din da an din da wani din da da bukata sai a tsara amma wasu turawa ne masu saiko kin fahimta da wasu jan kunne suka zo ka tsara mana wani abubuwa din gaba daya sun tsara mana abin da zai mala'ama da su wajensu da kuma abin da za su cimma gajiyar shi a ƙasanmu haka suka shirya sannan sun ce wannan abin kace za ka yi sabin ɗin ƙasarka ko yes su suka rubuta abin nan in ka tsaya sabin ɗin suna taimakonka da za ake gaya mun cewa amerika ta ce wa jiragen sama da najeriya ta so za ta yi yaƙi da 'yan bandit na da kaza-kaza wai kata kusko kuma ta aiki da shi kin siyar mun da makamin yaƙi kuma ke ce kan harba saboda kan kashe abokan adawa na su kuma adawa in sun ɓanna kuma sai a ce to wai su ma suna ɗan yanci saboda menene kaza da kaza wata ka daura a cikin lamarin ina fatan fahimta an ce mu za mu sabin me ya kashe saddauna me ya kawo mana yaƙin biyafara da turan amerika da faransa da an same su yaƙin biyafara inda gaskiya suna so mu sabin ɗin ƙasarmu mu developing mu gina ƙasar me yasa ba su taimake mu akan wani abu suka je ka taimake yan ta'adda yan tawaye ina fata kun fahimci wannan abu Allah da shi kyauta na'am na'am na'am na'am na'am ka fahimci fasarar to ne ko ne ka ɗauka ka ɗora shi inda yake ka ɗora shi inda yake yanzu kana so ka gane wane ne daidai bukhari musulmi sai ka koma ka gano wane ne daidai ɗin insha Allah kafin mu tashi akwai ta'aziyya da muke gabatarwa ga yan uwa musulmi insha Allah da alan duniya na mutuwar rasuwar baba malamu sheikh dr ahmad bamba yau ɗin ran juma'a Allah ya masa cikawa kuma tuna arga yan jana'izarsa muna fatan Allah ji kanshi da rahama Allah kuma ya gafarta masa Allah sa ya huta kamar da muka faɗa tun a wancan lo a hudubar juma'a wato shi magabata suna kallon irin wannan mutuwa matsayin wani gibi na shin addinin musulunci suka ce motul alimi sulmatun fil islam mutuwar malami gibi da cikin addinin musulunci in kuka lura a cikin najeriya a tarihin da na sani a dai abu zamanin muke ciki ba wanda ya karantar da hadisan manzan allah in nan ba su adadi mai wa irin shi dr ahmad bamba saboda ya karantar da bukhari muslim abu dauda turmuzi na sa'i ibn maja ya karantar da darimi ya karantar da muwaɗa sannan ya gina cikin karatun sharhu sunna ta imanu bagawi duka ya karanta wani littafan a wannan kuma mu mun san irin fa'idantuwa da muke da karatukan shi musamman tun farkon dawowar shi kasar nan kuma wanda dukkan malaman nan na sunna suna tutiya da cewa malamin su ne ya amfanar da su Allah kaɗai su amfana musamman cin ausado manyan mutane Allah ka amfani da yake a cikin wannan mutan abun nan to kun ga wannan musifa ce da ke faru a duniya wanda sai mai hankali shine malam Salih Al-Haidan a ƙasar Saudiya ya rasu shi ma malami ne na sunna wanda tsaye akan addini bai hagu da dama ba hatta sarakunan saudiya ba wai tafi ake daidai da shi ba saboda suna yana ce masu ina masu nasiha har ziyara ta ƙarshe da sarki salman ya kai mai shirya mai wa'azi cewa ka ji tsoron allah ka rike ƙasar nan akan alkitabu suna da kaza da kaza saboda wasu mutuntunu sun fara faruwa a ƙasar saudiya din ana samun matsaloli wannan sabon wali a haɗin yana gaito 'yan matan turawa da 'yan iska zuwa saudiya ana ta warware abubuwan da aka gindin su a ƙasar saudiya na addini da ɗabi'u na gada sunan ci gaba da ginin sunan kuma gina tattalin arziki dama da haka suke zuwa mana da barbaro zo sai su lalata mu to wannan dr sale alhalai shi ma allah masa rasuwa ran larabar nan da ta wuce shi ma haka malamai ke mutuwa ɗaya bayan ɗaya yadda wannan ba ƙaramin sharri ba ne shi ne annabi ke cewa za a waye gari sai zama wannan malamin ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu sai gari babu malaman na gaskiya sai masu karatu kun fahimta sai zama an gari babu wani malami da ke iya hangocin ya ce ga kaza ga kaza kaza sai ɗan ba na iya sai ɗauki shugabanni jahilai shugabanni a siyasa shugabanni a addini sai zama su ne suke jagoranta mutane sai zama sun ɓata suna ɓatar da mutane kuma da sunan wai addini ko da fahimtar abin nan wannan matsaloli suna nan suna faruwa da yawa to shi malam Allah ya mai cikawa kuma muna mai kyakkyawan fata ya mutu ranar juma'a Allahu akbar kuma ka je ka ji labarin jana'iza dama Imam Ahmad yana cewa bainana wa bainahum shuhudul jana'iz tsakanin mu da yan bida shine ranar mutuwa ranar jana'iza shi za ga na waye mun Allah waye na mutane amma kan zaka isa suka ai ta abin nan kaza da kaza to fatan muna mai addu'a Allah ya gafarta masa Allah sa ya huta Allah sa albarka ga 'ya'yansa kuma Allah murƙonka Allah ka maida mana ire-irensu da kuma wanda suka fi su a cikin wannan al'umma ta mu ta addinin musulunci gaskiya muna bakin ciki kwarai da gaskiya na rasuwar Dr. Ahmad amma kamar da manzo Allah ke cewa a wa inna bi firaqika ya Ibrahim Ramzan wala naqulu illa ma yadi rabbana ba za mu faɗo ta magana ta fusa ta ubangijinmu sai wadda ta farar za ta yarda da ubangijinmu amma da gaskiya zuciya tana jin ciwo na rabuwa da shi malam shek dr ahmad bamba har dr isullah haidar ɗin mun ji ciwo ƙwarai da gasar rabuwa na mutanen amma ka san ƙimar addinin ka san mai ake ciki shi za ka damu da irin wani abubuwa ɗin ba irin mutuwar shugaban ƙasa ba ne ba irin mutuwar gwamna ba ce ba irin mutuwar alhaji wani ba ne a wani babban attajiri a kano ya mutu eh mun tausaya mun ji abu na amma wallahi ba irin wannan ba wala ko Buhari ya mutu ba zan ciwo kamar da wannan Dr. Ahmad ya mutu ko Sheikh Al-Haidan kaga ba annan Najeriya yake ba amma wallahi ina jin ciwon wannan abuwa din saboda wannan su ne kusoshi da Allah ya kafe mana addini da su ana ciccizge su kai baka damuwa dan adam musulmi bai da wani abu da ya wuce addinin sa mu addini shine asali a wajen mu shine kuma komai namu shine amruna an kalma ta amru to shine addinin musulunci wayannan kuma suke funa fitin da ke haskaka mana muna fatan Allah ji kanshi muna maimaitawa kuma Allah ya yawaita mana irin su kuma Allah ya tsare dan haka ku ɗaliban ilimi ina mana magana da inda ku gaba da wallahi mu tashi mu ta kanmu mu tashi mu karatu yadda ya kamata kafin abuwa su jagwalgwale fiye da kake tsammani kun san ko irin wannan masifu da ke fara zuwa zai kashe wannan malaman ba kwa jin magana da akan corona shi Dr. Ahmad Bamba aka ce ai malaman Saudiya sun ce za a daina wa masallaci za ka zai ce ina ai ba malamai yanzu abin da ya ce kenan ko ya ce asalin malaman da ke iya kallon gaskiya su tsage ta sun kare ya ce amma yanzu yan albashi ne ya ce na mutumin da yake ya saba da ac da kato mota ac da cefane da kaza ce ina zai tsaya faɗi gaskiya amma wancan malaman da gidansu na kan raƙuminsu to su ne ba su damu da komai naka ba suke faɗin gaskiya to suna ganin ga abuwa suna tawarwarewa mu ƙanana muna jin ciwon abin nan su da suka san abin nan allah karsan abin suke cin azukatansu kuma muna fatan Allah gafarta musu ƴan wasai a roƙa mu Allah ga a roƙa musu gafara ga Allah madaukakin sarki Allah cikan malam da rahama Allah gafarta masa Allahumma ghfir li shaykhina Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afi wa anhu wa akrim nuzulahu wa sim dakhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalj wal bard wa naqih min adh-dhunubi wa khala'a kama naqaita ath-thawb al-abyad min ad-danasi Allahumma abdil lahu daran khayran min dari wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawji وقه فتنة القبر وعذاب النار وثبت عند المسألة منطقة اللهم إن كان مسيئا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ويقول من أنزويت